جماعة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة قوة شدة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da sha tara ga watan sha biyu a girgoniyan kalanda shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wannan shi ne kasadinmu na ɗari da uku daga cikin zirgin karatuttukan littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na al'allama alhafiz abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan ba a manta ba muna nan a cikin kitabun salati kuma mun tsaya a babin da ke magana akan man ja'a wa qad faragal imam mutumin da ya zo masallaci sai zai samu liman ya riga da ya gama sallah amma bai kai ga sallamewa ba menene hukuncinsa kuma menene ka'idar wannan sallah tasa man ja'a wa qad faragal imam to a yau za mu tashi insha Allah ta'ala ad-dukhulu ma al-imam ala ayi halin kana wato mutum idan ya zo masallaci ya shiga sallah tare da liman ko a wanne yanayi ko a wanne hali ya zo ya samu liman kada ya ce ai ana raka'ar ƙarshe bari ya jira sai an sallame hesu ta da tasu da hi da 'yan uwansa wanda suka zama wato ba su samu wannan sallar ba wannan kuskure ne ko kuma wani ma sai ya shiga ya yi kabbara ya nemi guri ya zauna ana tahiyan ƙarshe misali to kawai sai ga an yi sallama ya ɗauka ko raka'a biyun farko ne shi ma kawai sai ya yanke sallar sai ya zo sai ya nemi yan uwansa wanda suke masubukai ko kuma maturukai sai ya tada tasa sallar sai ya zo ya yi wannan duka kuskure ne to za mu ji bayanai yau dangane da wannan malam ya ce addukhulu ma al-imami ala ayi halin kana shiga tare da liman a kabbarta ko a wannan hali liman yake ciki an ali bin abi talibin ومعاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام صحابي علي بن أبي طالب قدنغ قوسر ياكي سركن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكما كني قريش wanda suna 'ya'yan baffanu kamar yadda aka sani kuma mijin na na fatima allah ya haɗa mu da ita a jannatul firdausi da sahabi mu'azu ɗan jabal ɗaya daga cikin manya-manyan malamai cikin sahabbai wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce shi ne ya fi kowa sanin hukunce-hukuncen shari'a a cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ƙala waɗannan sahabbai duka su biyu suka ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يتي إذا أتى أحدكم الصلاة إذن ɗayanku ya zo yi sallah ya zo zai yi sallah a masallaci wal imamu ala halin sai ya samu liman akan wani yanayi ko akan wani hali ko dai liman ya yi ruku'u ko liman ya yi sujjada ko liman ya zama tahiya ko liman yana tsaye na kira'a kowanne hali ya samu liman a ciki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fal yasna kama yasna'u al-imam to kawai yayi kabbara ya aikata irin abin da liman ya aikata idan ya samu liman a ruku'u ya yi allahu akbar ya kama gwiwar shi idan ya samu liman a sujuda ya yi allahu akbar ya tafi ƙasa ya kai gohinsa ƙasa ya samu liman yana zaman tahiya ya allahu akbar ya zauna ya kafe yatsansa ya fara karanta tahiya duk halin da ya samu liman a ciki to kar ya tsaya jira kamar yadda wasu suke yi mutum ya tsaya kikam yana tsayewa yana jira ya ga liman sallamewa zai yi ko zai tashi ne kai da aka ce mun karanta hadisi a baya cewa in ka zo ka samu limami ya gama sallama bai sallame ba ne kawai amma har tahiya kusan an kai ta ƙarshe annabi ya ce idan kai kabbara ka zauna daidai kake da wanda ya zo aka yi kabbaran harama tare da shi ba haka muka karanta ba satin da ya wuce to me naka na tsaya jira kana jiran wai kaga wannan wannan hali liman zai shiga na gaba zai sallame ne in ya sallame sai ka je ka kabbarta taka kai kadai ko kuma ka haɗu da wasu wanda kuka ba ku samu sallah ba ku kabbarta taku ku biyu ko ku uku ko ku biyar me kai ka wannan ko kuma ya zamto ma ka kabbarta din ka zauna kana tahiya sai ka ji liman sallame waye ba wai akwai sauran rakawoyi guda ɗaya ko biyu ba maimakon ka tashi ka cika ta gaba da cikatowa kamar yadda manzon Allah ya faɗa kawai kai ma sai ka sallame ka tashi sai ka koma gefe ka ce ya tunda an sallame bari kai ma kai taka to wannan duka menene kuskure ne ina fata an gane hatta ita kanta yin jam'i na biyu bayan an idar da asalin sallah da masallacin da yake da limami ratibi misali wannan masallaci yana da ɗanɗan limami na juma'a yana da ɗanɗan limami na kamsu salawa ko limamai to bayan an idar da asalin sallah da aka yi malamai suna da saɓani a kan halaccin ma ta da wata sallar jam'i a irin wannan masallatan na fata an gane kuma magana mafi inganci da malamai suka yi kamar yadda al'imamu aliyu ibn hazmin az-zahiri ya kawo a cikin al-muhalla sharhul mujalla ko al-mujalla sharhul muhalla ya kawo cewa makaruhi ne ba a so ba in an yi ba za a ce sallar ba ta yi ba amma makaruhi ne bayan an idar da sallah a masallaci da yake da naɗaɗɗen limami ratibi ku zo ku tada ta ku sallar ku kuma makaruhi ne ina fata an fahimci magana makaruhi ne to kuma ka san wani malami ya ce makaruhi in yayi yawa ma ba zai iya kai mutum wuta ina fata an fahimta kai ta aikata makaruhi makaruhi makaruhi Allah ba za ka ankara ba dai ka ji ka a wuta an kai wasa so ba daidai ba ne amma idan kwandishon yayi warantin har sai aka yi sallar to malamai suka ce sallar ta yi ba za a ce ba a karɓa ba amma dai ba haka aka so ba abin da aka so shine ka zo kai sallah tare da limami wanda yake naɗaɗɗe a wannan masallacin idan ta kubuce ma to shi kenan sai kai taka kai kaɗai in kuma kuna so ku yi jam'i kai ku biyu ko uku ko biyar ko goma suka ce to sai ku fita wajen masallaci ku lura ba harabar masallaci ba wajen masallaci in na ce wajen masallaci ina nufin hadda ina haraba wajen harabar ita kanta suka ce domin an tattauna akan meye hukuncin haraba shin haraba masallaci ne ko ba masallaci ba ne ba malamai sun tafi akan cewa magana mafi inganci shine haraba ma masallaci ne duk hukunce-hukuncen da ke gudanuwa a cikin ƙwaryar masallaci to yana gudana a cikin ina haraba to a ƙarƙashin wannan ko a haraba ba a yarda ku sake wani jam'i ba wannan shine magana mafi inganci ko dai kai kai kadai ko kuma ku fita wajen masallaci kuma wajen ina to sai wajen haraba to sannan sai ku yi naku jam'i to nan ne malamai suka ce ya zama jam'i karɓaɓɓe wanda ba ku samu asalin sallah a ainihin wato abin nan ba wannan maganganu ka karanta su kamar yadda na faɗa cikin at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asani na al-imamu ibnu abdul barri an-numari Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya gafarta mishi da kuma littafin al-muhalla sharhul mujalla na al-imamu ali ibnu hazm az-zahiri Allah madaukakin sarki ya masa rahama gabaki daya maganganu ne masu tsayi malamai suka tattauna kai ƙara neman waɗannan maganganun ka tattauna su ko ka karanta su a cikin subulus salam sharhin bulugul maram na al'amiru san'ani allahu yarhamuhu sun kawo waɗannan matsaloli duka sun tattauna su kuma da yawa nufi yawancinsu sun tafi akan cewa jam'i guda biyu a masallacin da yake da naɗaɗɗen limami ratibi makaruhi ne ba a so sai idan ya zama dole babu yadda aka iya amma in so samu ne idan ka samu a idan da sallah kai sallar ka kai kadai ko kuma idan kana so ku yi jam'i ku fita can waje ku nemi wani guri ku yi sallah da kai da wanda za ku yi sallah tare to a karkashin wannan shin menene hikimar da ta sa malamai suka karhantar da yin jam'i guda biyu a masallaci mai naɗaɗɗen limami ratibi kuma shin akwai wani masallaci da ya halatta ana iya yin jam'i guda biyu a cikinsa banda irin waɗannan masallatan namu to ga jawabi kamar haka na farko banda irin waɗannan masallatan namu sauran masallatai waɗanda ba su da naɗaɗɗen limami ratibi in na ce ba su da naɗaɗɗen limami ratibi ana nufin masallacin da zai zama ko dai na kasuwa wato kowa kawai gwargwadon yadda ya ɗebo matsalarsa sai ya taho kawai zo ya sallashi da hida yan uwansa da suka shigo ko kuma masallacin kan hanya ko irin masallatan gidan mai wanda an yi su ne dama don suwa matafiya na fata an gane to irin waɗannan masallatan malamai suka ce in jam'i ɗari za a yi ya halatta waɗannan su gama su fita waɗannan su sake higowa su yi bayan awa ɗaya wannan motar ta tsaya da ita da mutum goma su ma su higo su naɗa limamin su ya ja su sallah in sun taya sun tafi bayan minti talatin wata ma ta tsaya wannan idan jam'i ɗari za a yi a irin waɗannan masallatan malamai suka ce babu laifi amma duk masallacin da ya zama na anguwa ne ko na gari ko na ƙauye ga gidan liman ko ga anguwar su liman ko ga limaman ana tare da su to kawai ka zo a yi jam'i tare da kai in ya wuce ka je kai sallar ka kai kaɗai ko kuma ka nemi wani susu ku sallah a waje wannan na farko kenan na biyu me hikimar da ta sa malamai suka karhanta yin jam'i guda biyu a masallaci guda ɗaya wanda yake da ɗan limami irin namu na unguwanni malamai suka ce hikimar shine haɗa kan al'ummar musulmi idan aka buɗe ƙofa aka ce ya halatta kowa idan bai samu sallah bai zo ya yi jam'i tare da wanda suka, suka rasa sallah to barna da yawa za ta buɗe barin lissafa kaɗan daga ciki daga cikin barnar na farko mutane dama galibinsu magandata ne ba sa son fitowa sallar menene jam'i sun fi yarda su yi sallar su kaɗai to daga ka buɗe wannan kofar cewa ya halatta to wani kawai da gangan wallahi zai kwanta a gida ya ki fitowa sai an idar sai ya ce ai ya halatta mu zo mu tamu da ni da sauran wanda ba mu samu ba oh hey taho da hi da mutum bakwai ko takwas sai ka gan suna sallah a can kai musu magana yaya wanda ba ku zo sallah tare da jama'a bai ta malam karka matsa mana wannan abin da muke fa daidai ne ban gane ko kun fahimta ba akan daidai muke don haka sai ka ga yana kokarin kafa hujja da wannan akan takhallufi da yake yi na kin zuwa jami'i na farko na biyu suka ce za a kofi za a bude kofar fitina wani ba wai ba zai zo jami'i bane a limamin kawai ya tsana shi in dai wane ne zai ja sallah to shi ba zai zo ba akwai irin waɗannan mutanen ko babu dan haka ka buɗe mar kofa tunda ka ce ya halatta ya zo ya jam'insa tare da ƴan uwansa daga ya ji an kabbarta sai ya kasa kunne ya ji ƙira'ar waye daga ya ji ta malam buba ne ya ce to ba zai zo ba ina fata an gane da haka sai zauna a gida sai an idar da sallah sai ya shigo yana wa liman gwaliyo cewa eh ba za dai a bi ka sallar ba ya zo ya kabbarta tasa da shi da abokansa su yi tasu su kama hanya su fita to kaga an samu farraka tsakanin al'umma yasa za ka ga in aka ce li masallaci an naɗa liman ko kana ƙaunar limamin ko ba ka ƙaunarsa dai dole ka zo masallacin kai sallah ai ko ko ba haka bane saboda shi Allah ya kaddara ya zama imam haka dole ka zo kuma ka ki zuwa dai inda ka je ma dai wannan ma limami ne a gurin ko ka yadda ko kar ka yadda dai dole ka bi shi to yasa suka ce akwai abin nan toshe kofar barna da za ta shigo na rashin zuwa a zo a ainihin wato yi sallah tare da imamai abu na uku daga cikin hikimar suka ce wato akwai a toshe kofa na ainihin wato rashin haɗin kan al'umma rashin haɗin kan al'umma wannan dalilin ne ya sa kamar yadda imamu mali ya rawaito a cikin muwaɗa wata rana sayyidina umar ya fita a cikin ramadana sai ya samu mutane suna yin sallolin tarawihi wannan su auza'un mutane sun karkasu haza yusalli wa ma'ahu rahatu wannan yana tare da yana sallah da mutane ba su wuce mutum goma ba wal imamu yusalli wa ma'ahu nasu wani yana sallah shi ma tare da wasu mutane yan kaɗan haka sai sayyidina umar yake cewa ina ma da in samu damar haɗa waɗannan mutane akan limami ƙwaya ɗaya lakana amsalu yace da wannan zai fi dacewa to sai mitin da sahabbai suka ce gaskiya wannan ya dace faja ama'ahum ala ubayy bin ka'ab da haka da suka yi mitin suka bawa sayyidina umar shawara sai ya yarda ya nada al-imamu ubayy dan ka'ab ɗaya daga cikin manya-manyan qurra'u a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto limamin su wata rana sayyidina umar ya fito sai zai samu mutane duk sun yarda su bi ubayy dan ka'ab sallar tarawihi ko sallar tahajjud shi da kansa ya ce ni'imatul bid'atu hadhihi madalla da wannan canji da na kawo ku lura anan domin wannan hadisi yana daga cikin hadisan da wasu 'yan bid'a suke kafa hujja da shi cewa ai idan bid'a kyakkyawa ce madalla da ita in dai bid'a ce da za ta sa a bauta wa Allah ko bid'ar maulidi da za ta sa wa mutane san annabi Muhammadu ina fata an fahimci magana so madalla da ita tun daga umar ma ya ce ni'imatul bid'atu hadhihi madalla da wannan bid'a da na kawo to sai malamai suka ce bid'a akwai ta luga akwai kuma ta shari'a idan ka zo a qur'ani ma zaka samu kalmar bid'a qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum to in kace zaka yi amfani da kalmar a shar'ance ko a istilahi to sai ka ce qur'ani ma zo da maganar bid'a kenan ko to daga nan za a gane kai gauraka ne baka san ma me kake yi ba amma abin da sayyidina Umar yake nufi shine bid'a da ma'anar luga da ma'anar yare wato madalla da wannan canji da nazo da shi abin da da ba a yin sa yanzu na kawo a yi shi na canja shi aka dawo ana yin sa sannan suka ce bayan haka dama ita sallar tarawihi ko sallar tahajjud ko sallar dare a cikin watan ramadana zamanin annabi an fara ta manzo Allah ya fito yana yi sai sahabbai suka fito suna bin shi sai ji tsoron kar a farlanta sallar sai daina fitowa ina fata an gane sai daina fitowa wata rana sahabbai suka fito suka ga annabi bai fito ba suka dinga kwarma kira ya rasulullahi salatu salatu ya rasulullah annabi yake fitowa kwana biyu uku suka ga annabi ya daina fitowa kowa sai ya koma gida ya ci gaba da sallah a gidan shi sai wata rana annabi ya ce musu abin da yasa kowa ga na ki fitowa wallahi ina tsoron kar a farlanta muku wannan sallar ne ta zama wajibi domin idan ina fitowa kuna zuwa muna yin sallar nan idan Allah ya ga muna son sallar nan ku kuna son sallar nan to zai turo mala'ika cewa ta zama dole kamar yadda azhar da la'asar ta zama dole yace to daga lokacin kuma an shiga matsala dan ba kowa ne zai iya kiyaye ta ba a yanzu guda biyar din ma kana ga ana ta takurza da mutane wannan ya yi biyu ba zai yi ɗaya ba ko ba haka ba ne ya yi uku ba zai yi biyu ba wani ya yi hudu ba zai yi ɗaya ba da ƙyar to ina kuma a ce an farlanta bayan biyar ɗin nan akwai guda goma sha uku raka'a goma sha uku kullum a dare sai an yi ta dole gyaɗa ta mai ina mai tabbatar muku da yawa daga cikin mutane za su watsar da al'amarin haka ne ko ba haka ba da haka annabi ya ce wannan dalilin ya sa na dakatar amma ku yi haƙuri lokaci zai zo da za ku zo ku ci gaba da sallar wannan ƙari bayani ne na malamai da marawaita amma dai ba annabi ne ya faɗa musu haka ba to shine bayan da manzan Allah ya rasu lokacin khalifancin sai na abubakar ba a yi sallar ba ana nan kowa yana yin tasa shi kaɗai a masallaci ko kuma wani ya yi a gida to lokacin sai na umar ne sai ga ya kamata ya dawo da wannan abun dama malamai suka ce alhukumu ya duru ma'al illati wujudan wa adama wannan ka'ida ce ta malaman usul alhukumu ya duru ma al'illati wujudan wa adama wato hukunci yana kewayawa tare da illa ta wajen rahin illar ko kuma samun illa menene illar da ta sa annabi ya ce za a daina fitowa sallan nan shine tsoron kar a ne kar a farlanta to yanzu manzan Allah ya kwanta ya rasu wannan illar tana nan har yanzu ko bata nan bata nan don haka ko an dawo ana yi yanzu ba za a me ba ba za a wajabta ta ba wannan abin sayyidina Umar ya kalla yaga ko an dawo ana yanzu ba maganar a wajabta sannan ya kalli kuma kenan yinta a masallaci din sunna ne a zo a haɗu a jam'i ana yinta tunda annabi ya fara annabi bai yi inkarin a zo a haɗu a yi ta shine matsala ba a'a abin da ya kalla ya dakatar da yinta shine tsoron kar a wajabta da haka sai na umar sai ya ce a dawo a zo a ci gaba da yinta a zunna an na kun fahimtin jiddar jiddar jiddar to wannan shine dan haka malamai suka ce a takaitan takaitawa duk abin da ka zo ka samu liman yana yi to kawai kai kabbara ka shiga a yi tare da kai ruku'u yayi ka yi ruku'u sujjada yayi ka yi sujjada yana tsaye na kira'a ka tsaya kai ma ka saurari kira'an liman har zuwa aje kuma inda aka sallame sai ka tuna cewa raka'a nawa ka samu sai ka tashi sai ka kawo saura sai kai sallama Allah ya hiryar da mu mata yu'taddu bir raka'ati yaushe ake kirga raka'a a matsayin raka'a a ce wane ya samu raka'a daya ko ya samu raka'a biyu shin a ruku'u ne ko a sujjada ko a zaman tahiya ko a ina da ni da ku dun ɗauka ba mu sani ba an abi hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun falyasjudu fasjudu wa la ta'tadduha shay'an wa man adraka raka'ata faqad adraka salata ina fata an fahimta abi huraira Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza ji'tum ila salah idan kun zo sallah wa nahanu sujudun alhalin mu mun yi sujjada da ni da sauran sahabbai annabi yace fasjudu kowa ya kabbara yayi menene yayi sujjada amma wala ta'taddu ha shay'an kar ku kirga wannan daga cikin cewa kun samu wannan raka'a shine ma'anan wala ta'taddu ha shay'an ina fata an fahimta wala ta udduha shay'an afwan wala ta udduha shay'an kar ku kirga wannan raka'ar daga cikin cewa kun samu wannan raka'ar sai dai kun samu jam'i idan misali raka'ar karshe ne ku gane bambancin kun samu raka'a daban ka samu jam'i daban ka samu jam'i shine ka zo ka samu da sauran sallah ko da zaman tahiya ne ko da sujjadar karshe ne an yi da kai wannan ka samu jam'i Allah zai baka ladan wanda ya zo ya fara aka fara tare da shi ka samu raka'a kuma daban shine wannan raka'ar da ka samu ita ba za ka rama ta ba ita kan ta wuce ka same ta saura guda uku ko guda kaza za ka kawo ina fata kun gane to a karkashin wannan wanda ya zo ya samu sujjada jam'i ya samu in dai raka'ar karshe ne ba me ya samu ba ba raka'a ya samu ba jam'i ya samu ba raka'a ya samu ba yasa annabi ya ce wala ta'udduha shay'an kar ku kirga ta cikin wani abu na abin da kuka samu na sallah sai fa idan kun samu wani abu daban shine wanda annabi zai bayani sai annabi ya ce wa man adraka raka'ata faqad adraka salata wanda ya samu raka'a to ya samu sallah to anan malamai suna masa fassara guda biyu kamar yadda yazo hadisan suna nan a cikin muwadda ta Imam Malik idan aka ce ar-raka'ata ana nufin raka'ar ka cokan ɗinta tun daga ruku'u har sujjada har sallama har kaza har kaza full raka'a haka kuma idan aka ce an raka'a wani lokaci ana nufin samun menene ruku'u ruku'u ba tsayuwa ba ruku'u kana iya haɗawa da tsayuwar amma dai ruku'u ake magana domin duk wanda ya samu tsayuwa ai zai samu menene ruku'u haka in ka ce tsayuwa ba kai kuskure ba daidai ne amma duk wanda bai samu ruku'u ba to bai samu mai ba kuma bai samu raka bai samu tsayuwa ba so a karkashin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man adraka raka'ata wanda ya samu raka'a yana nufin ɗayan biyu ko dai ka samu raka'ar full ɗinta tun daga tsayuwa da kira'a har zuwa ruku'u sujjada guda biyu da shauransu ko kuma baka samu kira'a ba ana yin ruku'u ka zo kai ma ka kabbarta Allah ya sa ba a ɗago ba ka samu liman yana ruku'u to in ka samu wannan ka samu menene ka samu wannan raka'ar in raka'ar karhe ne ka zo ka samu an yi wannan to yanzu sauran ka raka'a nawa uku idan azahar ne mai guda hudu sauran ka raka'a ɗaya idan asuba ne mai raka'a biyu sauran ka raka'a biyu idan magariba ne mai raka'a uku ina fata an gane amma duk mutumin da ya zo ya samu an kai ga sujjada annabi ya ce ka dai yi sujjadar domin ka samu jam'in ka samu ladan jam'in amma maganar wannan raka'a tana cikin raka'o'in da ka samu babu musamman idan ta menene in ta ƙarshe ne ina je fata kuna fahimta da kyau Allah ya shiryar da mu man raka'a duna safi me hukuncin mutumin da ya ruku'u ba a sahun sallah ba ka zo masallaci sai ka samu ana sallah kana shigowa sai liman ya ce Allahu akbar kuma wala Allah limamin ku fijo ne jama'a ko tiyota ne kafin ka karasa sahu zai iya dagowa ka san akwai wanda ka san tsaburin su ake idan sun yi ruku'u yasa wallahi tallahi jama'a dole fa mu dinga gyara sallan nan fa ba kuma iya mamu ba daga limaman mu har mamun mu dole mu gyara akwai limamin da in yana sallah kai da kanka za ka yi mar hukuncin wallahi tallahi bai gama karatu mai kyau ba wasu za ka ga a rakawoyi guda biyu da ake bayyana kira'a za su tsaya su rera ma karatu ras har he ka ce dama a yi ruku'u mana amma kuma a rakawoyi guda biyu wanda ba a bayyana kira'a yanda ka san ana tsikarin shi wallahi wani za ka ga in dai za ka kwatanta karatun fatihar ka da tahi za ka ji kamar hibe ma karanta fatihar ba ana samu wannan ko ba a samu wannan kuskure ne mutum ya ji tsoron Allah amana ce yake goye da su a bayan shi al'ummar annabi Muhammadu ne Allah ya ta'allaka gyaruwar sallar su da sallar shi so bai dace a ce kawai daga ka tsaya sai dai kawai a jika danna ruku'u ba ko kuma kana yin ruku'u kafin sauran mamun su karanta dan abin da ake karantawa a ruku'u kawai su ji kayi zumbur ka dago ba wannan kuskure ne gaskiya kuma a irin wannan ne ake gane limamin da ke jan sallah don gwaninta da kuma limamin da ke jan sallah tsakaninsa da Allah don sallar ta yi kyau da shi da mamu su samu lada a gurin Allah limamin da ke jan sallah don gwaninta a salloli masu kira'a a bayyane zai tsaya ya fesa muku kira'a duk sai kun ji abin ya muku daɗi amma a rakawai guda ɗaya ko biyu na ƙarshe wanda ƙara'ar ba ta bayyana to za ka ga kan cewa yana yi wa abin burin-burin kanka da borin gyaɗa ban gane ko kun fahimta ba su ma muku ji tsoron Allah don wannan yana taimakawa wajen ka ga mutum ya taho da gudu saboda a tunaninsa shine in dai wane ne ke jan sallah to in ba sauri yayi ba fa ba zai samu mai ba ba zai samu wannan raka'ar ba ta wuce shi to gaskiya limaman mu da yawa suna da wannan matsalolin kuma dole ne a ji tsoron Allah a gyara kai kuma ma ma mu ka ji tsoron Allah kai ma ka zo sallah da wuri ka zo sallah kan lokaci ka yi alwala ka taho cikin nutsuwa kamar yadda muka karanta a hadisan baya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka tsaye da sallah fala ta'tuha wa antum tas'auna kar ku zo mata kuna masu gudu wa atuha wa antum tamshuna annabi yace ku zo mata kuna tafiya cikin tsanaki sai ce fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka samu ku sallata abin da ya wuce ku kuma kume ku cika shi a wata ruwaya faqadau kurama wanda mun yi bayani akan wannan gabar guda biyu maganar ramawa da maganar cikatawa duk mun tattauna akan wannan ina fata an gane so muna jan hankalin limamai da mamu duk mu ji tsoron Allah mu gyara wannan ibada to bari ku ji abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yake faɗa an abi bakarata annahu annahu intaha ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un faraka qabla an yasila ila as-saffi فذكر ذلك للنبي فقال زادك الله حرصا ولا تعود عن عطاء أنه سمع ابن زبير على المنبر يقول إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حتى يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة وعن زيد بن وهب قال خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود من داره إلى المسجد فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله وركع وركعت معه ثم مشينا حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم قال إنك قد أدركت an gane magana da ke ku man raka'a duna safi me hukuncin wanda ya ruku'u kafin ya iso sahu kamar yadda na fatanta shine mutum ya zo ya samu an yi ruku'u da ya ga cewa in fa yace he ya iso kafin sahu to fa za ta kubuce mar sai ya kabbarta to mutane sun kasu biyu akwai wanda in ya kabbarta ya yi ruku'u sai ya tsaya a gurin har sai liman ya ɗago sannan sai ya ɗan taho sannan sai ya ƙaraso ina jikin sahu akwai kuma wanda in ya kabbarta sai ya rike gwiwa sai ya tafi dub dub dub dub sai ya je jona menene ya je jona sahu ko haka mutane suka kasu ko to yaya hukuncin abin yake to ga maganganu hadisai kwaya uku za su fitar mana da menene matsalar nan abubakar ta Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi yace annahun taha ila nabi ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa raki'un lokacin annabi yayi menene ruku'u na fata an fahimta faraka kabula an ya sula ila safi to shi ma sai ya ruku'u kafin ya isa zuwa ina zuwa sahu ya isa ruku'u daga can baya yana tsoron kar wannan raka'a ta kubuce masa fa zakara zalika linnabi ko fa zikira zalika linnabi a in ya zama fa zikira zalika linnabi ma'ana aka gaya wa annabi fa ga abinda abi bakar ta yi in kuma ya zama fa zakara zalika linnabi shi da kansa ya je ya gaya manzan Allah cewa fa ga abin da ya aikata mai hukuncin shi saboda shi ma yana jin kamar abin da ya din akwai yar damuwa ina fata an gane to sai gaya manzan Allah fa qala sai annabi ya ce masa zadakallahu hirsan Allah ya ƙara ma kwaɗayin samun jam'i domin kwaɗayin samun wannan raka'an ne ya sa ka yi haka wala ta'ud amma daga yau karka saki na fata an gane to bari mu je zuwa hadisan gaba kar mu ce komai tukunna ni da ku duk kar mu ce komai tukunna sai kuma hadisi ya sake zuwa daga ata'u annahu sami ibn zubair zubair ibn zubair cewa ya ji abdullahi dan zubair wannan abdullahi dan zubair din kani ne ga nana aisha ko da ne ga nana aisha na fata an fahimta ba ku ji ana ce wata ummu abdullahi ba to shine abdullahi wannan abdullahi dan zubair a gane magana da kyau ko to shine musulman farko da aka fara haifawa musulmi bayan an yi ƙaura zuwa ina zuwa madina ranar da aka haife shi sahabbai ɗaga shi suka yi suna ganin da cillahi sama suna kabbara saboda lokacin yahudawa sun yi wani ikirari cewa sun yi wa sahabbai sihiri ba wadda za ta ƙara haihuwa a cikin matan sahabbai ana cikin wannan raɗe-raɗe kawai sai aka zo da gudu aka gaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa wannan abin nan ainihin wato abin nan ta haihu ta haifi a abin nan Zubair Zubair ya haihu ya haifi da Abdullahi dan Zubair to shine sahabbai da suka ji wannan suka dinga kabbara suna cewa Allah madaukakin sarki ya ƙaryata ku cewa kun mana sihiri ba za mu sake haihuwa ba to gahi annabi ya saka masa Abdullahi na fata an gane to shine yake cewa ya ji wato ibnu Zubair abdullahi dan zubair alal mumbari akan mimbari ya kulu yana cewa idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayan ku ya shigo masallaci wan nasu ruku'un alhalin mutane sun riga sun yi me sun yi ruku'u falyarka shi ma in yazo ya kabbara yayi me yayi ruku'u kawai ka shigo masallaci ka samu mutane sun yi ruku'u kai ma kai kabbara kai ruku'u an gane hatta ya dukula har sai ya shiga cikin wannan raka'ar wato rashin yin ruku'unsa zai iya sabbabar masa da rashin samun raka'ar shine ibnu zubair ya ce yayi ruku'unsa don ya samu shiga cikin me wannan raka'a din sai ce thumma ya dibba sannan sai ya yi dib na fata an fahimta raki'an yana cikin menene ruku'un ya yi dib hatta ya da fi saffi ya zo ya shiga cikin ina cikin sahu sai ce fa inna zalika sunna yin hakan sunna ne to ka kwatanta da wancan hadisin da annabi ya ce zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya kara ma kwaɗayin samun janyi amma karka saki ga Abdullahi dan Zubair ya ce hakan ma sunna ne yasa nace karku ce komai sai mun karanta hadisan gaba daya to mu je hadisi na ƙarshe wa an zaid bin wahab qala daga zaidu dan wa'abu shi kuma yace kharajtu ma abdullahi na fita tare da abdullahi ani ibnu mas'udin yana nufin abdullahi dan mas'ud ku ji can abdullahi dan zubair nan kuma abdullahi dan mas'ud min darihi daga gidan abdullahi dan mas'ud muka fita in ji wannan tabi'i zaidu dan wahab ilal masjidi yace muka fita zuwa masallaci falamma tawassatna al masjida lokacin da muka zo tsakiyar masallaci raka al imamu kawai sai liman ya ruku da wannan ne zaka gane wato kowaye kai yanzu dai abdullahi dan mas'ud dai habrul umma ne wa turjumanul qur'an babban malami cikin sahabban annabi muhammadu ƙwararren ƙari'i wanda ana kafa hujja da ƙira'arsa har akwai ƙira'ar abdullahi dan mas'ud ruwayarsa ƙira'arsa annabi da kansa ya rekomendin ɗinsa ya asesin ɗinsa ya tabbatar da cewa yana daga cikin waɗanda Allah ya bawa ƙur'ani amma ka duba ya zo masallaci ya samu liman ya yi menene ruku'u amma sai ka ga wai liman yanzu don ya makara ko kuma lokaci ya ƙure an bahi minti biyun farko sun ƙare bai zo ba an bahi uku sun ƙare an bahi biyar sun ƙare sai aka ce wani jamu sallah sai ya zo ya samu wani yana jan sallah sai ransa ya dinga ɓaci me yasa mutane sai ga so ga abdullahi dan mas'udu ya zo ya samu an yi sallah hima ya bi sahu in limami ne kai ka kai abdullahi dan mas'udu zama liman ban gane ko kun gane ba wato zafin kai da wasu suke ɗauka akan harkar mamarin jagorancin addini wanda ba gaira ba dalili wallahi tallahi ni ban ga dalilinsa ba ban ga dalilinsa ba manyan malamai manyan sahabbai za ga sun zo suna bin wasu kuma suna ainihin wato girmama su tare da cewa ba su kai su matsayi ba hatta a gurin Allah amma kai sai ka zo kai ta nun kufurci kai ta wane ne idan kana so ka zama cikakken liman ka zo akan lokaci mana ana cewa lokaci yayi kawai ka zo ka hau ka abin nan ka shiga ka ce musulmuna ta da iqama akwai wanda zai zo ya shiga gaban ka ne to amma baka zo ba ka makara sai ka bari ba za a bari kuma lokaci ya wuce jama'a su yin sallah akan lokaci ba bayan kuma kai baka zo ba kawai dan ana jin tsoron ka idan ana jin tsoronka Allah ya kamata a ji tsoro ko kai wallahu a haƙu eh an taka shauhu in kuntum mu'minin Allah ya fi tantanta a ji tsoron sa dai mu mu'mine ne so wannan darasi ne mai girma cewa Abdullahi dan Mas'ud ya zo ya samu an shiga sallah ma ya kabbarta ya bi bai ce ni ne ibnu Mas'ud dan me yasa za ku shiga sallah ban zo ba an gane to shine yake cewa liman sai ya kabbara fakabbara abdullahi abdullahi dan mas'udi ma sai ya kabbara waraka a yi ruku'u waraka a ma'ahu a ibnu wahab dan zaidu dan wahab yace da naga abdullahi yayi kabbara yayi ruku'u a ni ma sai ne kabbara na bishi thumma mashaina sannan sai muka tafi hattanta haina ila saffi har sanda muka isa zuwa ina sahu hina rafa alƙaumu ru'usahum a lokacin mutane sun ɗago kawunansu to ku lura da wannan gaɓar akwai bambanci tsakanin wannan ruwayar ta aqa'u daga abdullahi ɗan zubair da wannan ruwayar ta zaidu ɗan wahab daga abdullahi ɗan mas'ud ita ruwayar abdullahi ɗan zubair daga aqa ita ta nuna an tafi ne ana cikin menene ruku'u yasa yace thumma yadibba akwai bambanci tsakanin addibbu da almashiyu addibbu shine tafiya a ruku'u ka tafi tafi jab don lokacin dole kafar ka za ta dan bubbuga dan ba a normal yadda kake yadda ya kamata ka tafi kake ba na fata an gane yasa ake kiransa addibbu wani mawaki na cewa walamma sharibnaha wa dabba dabibuha ila mautinil asrari qultu la haqiqi yana magana akan giya ne ban haka ba zan fassara muku darasin ba eh amma ana kafa hujja da baiti ko na giya ne indai a wajen karatu ne ina fata an fahimta saboda larabcin ake so kawai amfani da shi ba wai abin da shi yake magana ba wancan kan shaidani ne ku rabu da shi ba ta shi muke yi ba larabcin kawai muke so mu dauka an gane magana da kyau ko so akwai bambanci tsakanin addibbu da almashiyu to shi kuma wannan ruwaya ta wato zaidu dan wahab daga abdullahi dan mas'ud ita kuma ta nuna sun yi tafiya ne shi yasa yake thumma mashaina sannan sai muka tafi sannan abin da ya ƙara bayyana mana cewa tafiya suka yi a tsaye na fata an gane kalmarsa ta ƙarshe cewa hina rafa alƙawmu ru'usahum lokacin da jama'a suka ɗago kawunansu wato sun yi tafiyar bayan liman ya ɗago daga ina daga ruku'u ku gane ya ɗago daga ruku'u jama'a sun ɗago kawunansu sannan muka yi tafiya muka je muka jona da menene da sahu domin irin waɗannan kalmomi a cikin hadisi da asarai in baka tsaya ka nutsu ba to za ka dinga fassara su fi ghairi muhalliha ba a muhallin da ya kamata ka dinga fassara su ba kuma wannan shine hikimar malam abdulazim albadawi da ya kawo duka ruwayoyin guda uku ya kawo ruwayar wanda annabi ya nuna karhancin haka sai ya kawo wanda ya nuna wani sahabi ya yi amma a siffa ta addibbu sai sake kawo ruwaya ta uku cewa haka ta faru da wani sahabi amma a siffar almashiyu to yanzu ya bar mu da aiki wanne ne za mu ɗauka a cikin guda uku eh eh ba manta eh eh kar ya kara hadisi na biyu kamar ya kamar sun ci karo shi wannan an ce Allah ya kara maka kwaɗayin samun jami'a amma kar ka saki shi wannan ya yi amma a siffata ya kama abin nan gwiwa ya tafi abin nan wannan kuma ya yi a siffa ta me ta almashi sai da ya ɗago daga ruku'u sannan ya tafi bari mu karasa hadisin falan ma qadal imamu salata marawaici zaidu dan wahab yace da liman ya idar da sallah qumtu wa ana ara anni lam udrik sai na tashi da niyyar zan kawo wata raka'a ni ina ganin kamar ban samu sallah ba na fata an fahimta fa akaza abdullahi biyadi sai abdullahi dan mas'ud ya kama hannuna wa ajalasa ne sai mai da ni yame ya zaunar da ni thumma qala sai ya ce min innaka qad adrakta ai ka samu wannan raka tunda har mun dago tare da liman da mamu mun karasa mun je mun haddasa ai mun samu raka'a to a karkashin wannan ga maganganu kamar haka na farko malamai suka ce waccan ruwaya ta manzan Allah da ya gaya wannan bawan Allah cewa zadaka Allahu hirsan Allah ya kara ma kwaɗayin samun jam'i wala ta'ud amma kar ka sake shin wannan yana nuna sallarsa ta yi ko ba ta yi ba sallarsa ta yi a gane magana da kyau sai dai an ce masa kar ya sake nan gaba ruwaya ta biyu sai ta nuna shi abdullahi dan zubair ya bayyana cewa da ya yi wa zalika sunna wannan sunna ne fa inna zalika sunna ba yana nufin wato sunna ne haka kawai dan kai aiki da sunna sai ka zo ka samu sai liman ya yi ruku'u ka san wasu haka suke fahimtar abubuwa fa zan ba ku misali guda ɗaya yanzu wanda zai sa ku gane akwai bambanci tsakanin abin da za a ce ya halatta da kuma abin da za a ce sunna ne amma duka an yi amfani da kalmar sunna domin hadisai ne suka zo da bayanan ina fata an fahimta sai wannan ya nuna shi abdullahi dan zubai yana nufin ya halatta ne in kai haka sallar ka ta yi a babin halatti sannan kuma da ka rasa raka'ar shi a gurin abdullahi dan zubair da ka rasa raka'ar gara kai haka kuma haka ne yawa tun da wancan da aka da ba a ce masa sallarsa ta mai ba ba ta yi ba shi a gurinsa da ka rasa raka'ar gara kai hakan tun da dai hakan zai sa ka samu raka'ar kuma ba a haramta ma hakan ba domin inda abin da ya yi abin zai iya bata mar sallah kuna ga manzan Allah zai masa jinkiri wajen yin bayani na cewa abin da ka ya bata mar sallah ko kuma inda yin hakan babban laifi ne na cewa sallar ka sake annabi zai jinkiri wajen bayani yasa suke da ka'ida suna cewa anna ta'khiral bayani an waqatil haja la yufidu jinkirta bayani a lokacin da ake bukatar sa bahi da wata fa'ida da haka in har ba a yi bayanin abu ba to sai ka dauke shi a yadda ka ji shi da haka sai malamai suka ce wannan ya nuna sallar wannan bawan Allah ta yi amma annabi ya tsawatar masa cewa kada ya sake sannan sai suka ce bugu da ƙari in ji yan kwallo cewa kar ya sake kamar tsoratarwa ne na karya abin ya zama ɗabi'ar shi kar abin ya zama ɗabi'a shi ko kai yanzu ka saba zuwa a yi sallah kana sahun farko ka saba zuwa a yi raka'an farko da kai ka saba zuwa ka samu jam'i full a wata ɗaya bai wuce ka sami irin wannan kuskuren sau ɗaya ko sau biyu ba suka ce dan kaya haka sallaka ba abin da ya same ka kuma baka saba wa Allah ba ban gane ko kun fahimta ba tunda dama ba ɗabi'ar ka bane kin zuwa jam'i akan lokaci ba ɗabi'ar ka bane wasa da sallah yanzu wannan kuskure ya same ka sai kai kabbara kafin ka iso sahu a wata sau ɗaya ko a wata biyu sau ɗaya ko sau biyu suka ce ba wata matsala shine isharar da Abdullahi dan wa dan Zubairu yake yi a cikin maganarsa to sai mu dawo maganar ruwaya ta uku sai suka ce amma abin da ya fi tabbata tsakanin tahowa hannunka yana kan gwiwoyi na fata an fahimta da kuma ka bari in kai kabbarar ka kama gwiwa ka jira sai an ɗago sannan ka taho sai ka zo ka haɗu da menene wanne ya fi ya suka ce to ruwayar abdullahi dan mas'ud nan kuma ita ne za ta yi aiki sai a ce tsakanin kai ruku'u tunda mun yadda yanzu ya halatta in kai haka ba laifi ba ne sallar ka kuma ta yi amma ba a so ka rike wannan a matsayin ɗabi'a ina so ku rike wannan gabar da kyau mun yadda da wannan sannan sai muka dawo muka ce to kuma gaba ta biyu shine yin ruku'un ka ɗago kafin kai taku ka zo ka haɗu da sahu shi ya fi a kan kai ruku'u ka taho dib dib dib dib ka zo ka haɗu da menene wannan shine hikimar malam abdulazim albadawi da ya tashi sai ya kawo ita wannan ruwayar a ƙarshen babin don ya nuna maka shi ya fi goyon bayan in kai ruku'u ɗin ka jira sai an ɗago daga ruku'un sannan sai ka menene sai ka ƙara so da ƙafa sai ka zo ka zona da sahu sannan sai a sallama tare da kai a sallah a yi komai tare da kai ya fita muku to saboda haka wannan shine abin da malamai suka tattauna cewa hakan in dai ba ɗabi'a bane dan kayi dan samun wannan a sau ɗaya ko sau biyu a wata babu laifi tsakanin kuma kama gwiwa ka taho dub dub dub da kuma ka bari sai an dago da garkuwan sannan ka taho da kafa ka zo ka zona wato ka abin nan bari ka a dago da garkuwan sannan ka zo ka zona yafi akan ka ainihin wato taho gwiwar ka tana jikin hannunka amma in ka yi hakan duk sallar ka bata ɓaci ba Allah ya shiryar da mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya kuma da wannan wa babi za mu muka zo ƙarshen karatunmu na yau saboda muna tare da manya-manyan bakinmu kusan guda uku wanda nake so yanzu gabatar mana da su amma dai mutum ɗaya daga cikinsu shine zai yi bayani insha Allah ta'ala akwai akwai lieutenant ishaq suleiman wanda yana rinduna ta 301 recruitment ake cewa ku yauwa wanda shine chief imam na masallacin barikin sojoji na yanzu kamar yadda kuka sani da ke aikin nasu shiftin shiftin ne wani lokaci mutum yana aiki sai a ɗauke shi sai a mai da shi wani gari kuma sai a turo wani kuma kun sani mu wannan masallaci namu muna da alaka da waɗannan bayin Allah ta zumunci da addini akwai mutane kusan akalla mutum uku wanda ba za mu taɓa mantawa da su ba ko in ce mutum hudu na farko akwai kaftin buhari dukko wanda ya sha zuwa nan lokacin da yake imam a barik yana gabatar mana da karatuttuka da laccoci Allah ya saka mishi da alkhairi a na biyu shine a kaftin mustapha kado wanda wannan bawan allah tsakani da allah muna jin daɗin sa yanzu ma ina bibiyar sa a social media muna dan magana da shi haka a ya jima yana ba mu ainihin wato gudunmawa to sannan sai wannan wanda ya bar nan kwanan nan shine mai sunansa ne kam na manta sunansa kaftin ahmad ba yawwa wanda ya tafi kwanan nan wanda duka waɗannan bayan allah muna tare da su to sannan kuma gashi a uh, lieutenant ishaq suleiman wanda ainihin wato imam ne na barikin sojoji wanda ya kawo mana ziyara musamman domin ainihin wato mu gana da shi kuma sannan ya dan mana kalmomi sannan akwai alhaji adamu uh, akwai alhaji adamu baffa wanda muna tare da shi shine ma'aikaci ne a ppmc bangaren abin da ya shafi harkar uh, nnpc sannan kuma ɗaya ne daga cikin kwamiti na gyara makabarta da kula da su wallahi akwai abin farin ciki da burgewa ka ga mutum kamar irin waɗannan bayan Allah wanda idan duniya ce dai Allah ya dan ba su daidai gwargwado kasan dai kana yake a NFC dai kai ba talaka bane wallahi ko ba haka bane yawwa amma kuma tare da haka ya ji ya yarda ya runguma aikin makabarta aikin makabarta duk inda harkar makabarta take a garin nan zaka samu Alhaji Adamu a gurin duk wata magana da ta shafi wannan za ka same shi a gurin yana daga cikin wanda suke bada gudunmawa a wannan harka Allah ya saka musu da alkhairi a sannan sai menene abin nan Faisal Usman ko eh Kofral Faisal Usman wanda suna tare da shi ainihin wato imam suka zo mana wannan masallaci domin su zo su ziyarce mu muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi don haka na'am a shi kan dama kullum muna tare da shi eh kofar shi kan muna tare da shi Allah ya saka masa da alkhairi so za mu gayyaci shi lieutenant a Ishaq Suleiman zai zo ya dan kara mana wasu kalmomi a malam kaji yadda muke dan alifin bawon a majalisin namu ana dan tattaba abin da ya sawwaka idan akwai wani gyara ko shawara sai a bamu da mu da sauran abokan karatun waɗanda duk abokai na ne tare muke karatu da su insha Allah ta'ala to sai a dan mana amin sun ma'ana a dan mana dan jawabi wanda zai kara mana karfin farin ciki na zuwanka sannan muna ƙara tabbatar maka da cewa ka zo ka gari wanda yake mai daɗin zama wallahi mai daɗin zama mai daɗin mu'amala har yanzu dai gombe tana daga cikin jihohin da ake jin daɗin zama a cikinsu kuma ake jin daɗin harkoki a ciki sakamakon zaman lafiya da allah ya azurta wannan gari da shi har yanzu allah bai taɓarɓar mana da wannan gari ba muna addu'a allah ya ci gaba da kare mana shi ya ci gaba da tsare mana wannan gari namu domin wallahi duk wata matsala da ake ciki idan aka ce tsaro akwai shi to akwai sauki sama da guraren da ba ma tsaron balantana tunanin abin more rayuwa to muna addu'a allah ya ƙara zaune mana da wannan gari lafiya sauran gurare da suke fama da matsaloli muna addu'a Allah madaukakin sarki yayi musu ya kawo musu sauki dan haka fare ta faddali sheikh masruran mashkuran ma'ajuran insha Allah eh bismillah malam a nan zaka zo ai malam insha Allah eh bismillah faddala Allah ya saka da alkhairi masha Allah jazakallahu khairan
إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddar mu ta kawo ga irin wannan rana rana ta farin ciki wanda gaskiya na yi matukan mamaki a ce malam ya tashi akan kujera in zo in zauna a kai although ni sabon zuwa ne gombe kuma ni ma'aikacin soja ne kuma ni imam ne ina imam department to ina miƙa godiya wa Allah maɗaukakin sarki da ya kawo ni wannan gari na gombe na kuma zo na sami malamai irin su sheik albani gombe wanda ina bibiyan social media ina kallon yadda yake ba da gudumawa matuƙa sosai sosai akwai wata wa'azin sa barin iya faɗa a cikin jama'a ba wanda ya fito ta kalma insha Allah wani da shi zan iya gaba zan tuna masa irin kalman da ya faɗa ya ce amma kar a canja masa maganar sa a batta yadda ya faɗe ta a takbir to insha Allah ba ba da wani abin da zan iya cewa gaskiya ko wani ƙarin bayani sai dai na yi maraba da bakin fiska da na gani wanda tsakanin da gombe gaskiya yanzu ya kai kusan shekara 25 gaskiya sai sati uku aka yi postin ina zuwa nan over regiment a matsayin imam na canji captain ma ahmad to duka dai ba wani abin da sai dai ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi ina muku addu'a da fatan alkhairi yadda muka fara wannan aiki lafiya Allah ya sa mu gama lafiya babu babu shakka muna bukatan addu'a na zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya ba abin da za a yi ta idan babu zaman lafiya wannan zama da muka zo muka zama muna sauraron hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam zaman lafiya ne yanzu aka yi tsammanin mutum da yake wani ƙasa ko wani gado ake tashin hankali zai samu wani damar ni'ima ya zo ya zauna ana karatu kusa da shi a nitse wanda wasu don ma masallatan an kulle saboda babu lafiya babu zaman lafiya to ina yi wa malam addu'a da fatan alkhairi akan maka Allah ina maka addu'a da fatan alkhairi gudunmawa da kake ba sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya karfe ka kai kurakuran mu kuma Allah ya yafe mana shi kuma wanda ya mun jagoranci zuwa nan Alhaji Baffa Alhaji Adamu Baffa kai ma ina maka addu'a da fatan alkhairi kafin na zo an ba da labarin sa mutum ne gashi babban ma'aikaci kuma mai son kokarin taimako waye kake ga yanzu cikin mu rikile za aka samu aka ce ga aiki an baka amma aiki a makabarta wallahi wani ba zai karba ba to amma ga shi ya devoting din kansa ya sarɓar da rayuwarsa fi sabilillah yana aiki a makabarta although ba shi yake yin tonon kona ba amma yana cikin kwamiti wanda suke kula da makabarta wannan ba karamin aiki ba ne to ina addu'a da fatan alkhairi ba wani abin da zan iya faɗa sai dai ina muku addu'a da fatan alkhairi Allah mu suke sa a gama lafiya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم وبركاته آمين يا رب آمين يا رب
to alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magafiratuhu imam ishaq suleiman allah ya saka da alkhairi a muna godiya da wannan zumunci kwarai da gaske kuma muna maka addu'a yadda ka zo lafiya allah ya saka gama wannan aiki naka lafiya allah kuma ya saka gama zangon wannan aiki na wannan gari lami lafiya a sannan muna da roƙo kamar yadda na san kana da labari wannan majalisi gaskiya yana da zumunci da wannan gida naku na barik na sojoji musamman bangaren shi imam da kuma mai malamai masu karantarwa a wannan guri yana daga cikin gaskiya abinda na sani da tare da wannan guri naku tsakani da Allah suna iyakacin kokari ko a satin nan an yi yaye na ɗalibai wanda suka haddace alkur'ani mutum nawa ne malam mutum ashirin wanda an gayyace ni amma sakamakon kwana biyu da suka gabata ban ɗan ji daɗi kaɗan ba wannan ya sa ban samu halarta ba so mutane ne gaskiya masu kokari sai idan ka shiga za ka ga kokarinsu kuma za ka gane kan cewa duk matakin da Allah ya ajiye ka duk matsayin da Allah ya ajiye ka kana da gudunmuwar da zaka bawa addini sai dai idan kai kaga dama wallahi kaga dama kam zaka yi ta sharholiya da shantakewa da abubuwan da kaga dama amma in har ka yadda kai musulmi ne kuma addini yana da bukatar ka to akwai abin da zaka iya tarewa addini wanda ya kamata ka tare masa akwai kuma gudunmuwar da zaka bawa addini daidai gwargwadon iyawarka shine kullum abin da muke jan hankali na da naku ta wannan rayuwar da kake gani ba ta da tabbas wallahi tallahi ba ta da tabbas idan kana tafiya a rayuwa kana ganin abubuwa da suke gudana wallahi su kaɗai sun ishe ka wa'azi kwanan nan na shiga anguwarmu na ga wasu mutane wanda a lokacin da muka taso da ƙarfinsu amma wallahi malam na shiga na ga ƙarfinsu ya ƙare sun dawo kawai dai lallaba rayuwa ake yi to kai in kana da hankali sai ka tuna matsayin da suka taka nan kai ma ba za ka zo ka taka shi to ba taka matsayin ne matsala ba babbar matsalar shi ne a daidai lokacin da ka taka wannan matsayin in kawaiwa ya baya mai kaiwa addininka mai kaiwa al'ummar musulmi wannan shi ne kawai abin da ya kamata ka tambayi kanka idan ka kai ga irin wannan matakin kuma kawaiwa ya baya kaga ka bawa addini gudunmawa to Allah sai ka gode wa Allah kai da kanka baka ji kana jin daɗi kana kuma alfahari da matsayin da Allah ya ajiye ka amma fa idan aka taka irin wannan mataki aka waiwaya baya aka ga addini bai amfana da kai ta kowane fuska ba wallahi ba wani ne zai ce ma kayi asara ba kai da kanka baka ce na yi asarar rayuwa yasa hatta a kiyama Allah ya ce dan adam zai dinga ciza yatsa wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasul sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila sai ce laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu lil insani khazura Allah ce ranar da ɗan adam wanda ya zalunci kanshi bai tsayaye abin da ya kamata ba zai ciza yatsa kai ka san ko a duniya kaga mutum ya yi haka to ka san an samu nadama nadama ta shigo lamari ya ɓaci a duniya kaga ɗan adam ya ciza yatsa da girman shi kai ka san lamari ya ɓaci to ina kuma a lahira jama'a ya abdu zalimu ala yadi ya ce ya kai tona ina ma bai riki wani abu na watsar da saƙon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai tona ina ma ban rikiwa ne zaman toman aboki ba ka lura duk wanda kake hulɗa tare da su idan ka fahimci duniya ce a gabansu hayaniya ce da fashon a gabansu wallahi kai wa kanka kiyamun laili ka rage alaƙa tsakaninka da su ka tsakuri waɗanda alaƙar duniya da lahira tafi damunsu me nake nufi da wannan sun yarda su rayu don su nemi yadda za su yi rayuwar duniya amma fa wannan bai hana su kuma su yi hidimar aikin lahira to ka zaɓi irin wannan su zamanto abokan hulɗarka amma a wayi gari kai baka da ajanda sai ta duniya da sharholiya to ina je wa kaina kuma ina je wa yan uwana cewa fa idan rayuwa ta tafi a haka to gaskiyar magana ba za mu ba za mu ainihin wato abin nan ba ku duba limaman da muke ta lissafa wannan na san da yawan ku ba su kumanta da su ba saboda gudunmuwar da suka zo suka bayar a garin nan musamman kaftin buhari dukko da kaftin kado allah ya saka musu da alkhairi a gurin kaftin kado na taba sanin littafi adabul hatif ladubban wayar hannu ni a gurinsa na fara jin sunan littafin wallahi ban san littafin ba a gurinsa na fara ji ya zo ya mana darasin littafin tun daga farko har karhe a masallacin nan gashi soja eh gashi kuma malami ya karantar kuma ya sa uniform in kuma ba kuma ta wata ran da uniform ɗinsa ma yake zuwa nan gurin da odulinsa a bayansa da kuma uniform ɗinsa kuma ya karantar da kai addini kai yanzu Allah bai baka ilimi da zaka karantar ba amma kai ɗan kasuwa ne ko kai babban ma'aikaci ne ko kai kaza ne wacce gaba ka ka ɗauka wa kanka wanda za ta zama addinin ka na karuwa da ita lokacin da ake gina masallacin anguwarmu akwai masallacin da aka gina a anguwarmu kusa da gidana wani bawan Allah minsin ya kira ni ya ce ala gafata mala na ji labari ana gina masallaci a unguwarku na ce tabbas ya ce to ni ba da kuɗin da zan zo in ba da gudunmuwa amma ni mesin ne da haka duk ranar da za a aiki malam na sadaukar in dai ba na tafi wani guri ba neman na kuka ba ya ce to ina nan zan zo za a aiki tare da ni ya ce kuma ba na bukatar kwandala in na gama zan wanke hannuna in wanke rigata in tashi in tafi na ce allah ya saka da alheri wallahi bawan allah na ba wanda yake tuna mar shi zai zo ya tambaya yaushe za a aiki a ce ran kaza za a zo a dora wallahi ran kaza za a ya zo shi a shiga a aiki da shi ya gama ya wanke jikinsa ya kama hanya ya tafi yau ga masallacin nan an gama ana ta sallah a ciki ya ba da gudunmuwar da ko komawa ya yi lahira za ta dinga zuwa gurinsa haka ne ko ba haka ba kai me kake wa addini baka nazari cewa akwai abin da ya kamata ka bawa addini na gudunmawa to wannan rayuwa ta mu tsakani da Allah akwai abubuwan tambaya a ciki sharholiya ta yi yawa a rayuwar mun nan sharholiya ta yi yawa wallahi mutane lahira ta yi nesa da su duniya aka sa a gaba mutum ya rike waya ya awa biyu awa uku yana danne danne ba shi da ajandar cewa me ya kamata yanzu ya yi a cikin waɗannan awannin ɗazu muke magana da wani wanda ba sai na faɗi sunan shi ba yana ce min idan mun tayi da karatu za mu yi magana yana ce masa wallahi kuna so ku sani fa ni fa tsaye da ni da kuke idan an tayi da karatu ku yi magana mu yi magana din nan wallahi kuna takura ni hakuri kawai nake yi nace domin ni na tsara rayuwata ina gama karatu kuma yanzu wani abu ne a gaba na zan tafi na yi wallahi tallahi yanzu katon din sabulu ne sun fi guda goma a cikin bot ɗina na harkar kasuwa ta muka yi magana da wani zan kai masa shagon shi karka ganni nan nazo da toreriyar hula ina ta zuba karatu ka dauka cewa haka nan kawai nake sabgogi wallahi ni na san me nake yi so akwai bukatar ka yi wa kanka nazari da tunanin ya zaka rayu kuma ka yi amfani da wannan damar ka gina lahirarka ka gina kuma duniyarka kar ka yadda ka zauna kawai kawai kai dan fashion ne kawai a zauna a yi hira ta awa biyar a zauna a yi taɗi na awa uku a zauna a yi ta maganganu ba ka da ajanda wallahi ina jiye mana ina tausaya mana idan ka je ka ga yadda mutanen kudu da matasansu suke kokarin gina kansu da addininsu abin sai ya baka takaice in ka zo ka ga mutanen mai da suke zaune kara zubi mutum ya ta kukan ba sana'a ya ta kukan ba kaza amma da za ka zauna cikin minti talatin za ka gaya mara abin da zai je ya yi kuma wallahi zai samu kuɗi zai samu kuɗi amma shi ya yi zai zauna kawai ba sana'a in yana cewa ba sana'a fa shi so yake samu ofis yadda wani yake juyawa shi ma yana juya fa shine magana ba sana'a da yake yana buƙatar ne kawai ya zama ready-made lokaci guda ya girma lokaci guda ya samu lokaci guda ya zama komai ba haka ake rayuwa ba dole sai ka bi a hankali ka bi matakai sannan ka iso matakin da abun nan kuma a hakan kana yi kana kula da addini kana yi kana kula da addini ranar da mutuwa ta zo ta yi ram da kai to shikenan dama kafa biyu kake tafiya da ita amma a ce a rayuwa mutum bahi da ajanda ina tausayin kaina sa'annan ina tausaya mana Allah ya yi mana Allah kuma ya shirye da mu a muna godiya imam da wannan ziyara Allah ya saka mana alkhairi bukata da ice da muke da ita ta gaba shine daga cikin alakar da ke tsakanin mu da limamai na wannan gida naku shine mukan shirya lakcoci da muhadarori gwargwadon abin da Allah ya sanar da kowa wataran mu je mu gabatar a can wataran su zo su ga- gabatar mana a nan to muna roƙo da Allah tun da kai yanzu ka shigo mu dai muna nan a nan dama to muna roƙon a duba a ga me ya kamata a shiryo mana sai mu sanar ko ranar karatu ko kuma wata rana ba ta karatu ba sai mu sanar da al'umma sai a zo a gabatar saboda wannan addinin yana buƙatar a gudunmawar mutane da yawa a cikinsa da mai ilimin addini da mai ilimin zamani da mai abubuwa da yawa muna buƙatar gudunmawa sosai kun ga dai kwanan nan ranar lahadin da ta gabata waccar a malam abdullahi bakar lamidu ya zo ya gabatar da muhadara ko ya zo ya gabatar da lacca akan hanyoyin neman arziki ko kuma na san an amfana ba dan kaɗan ba yawwa an amfana ba dan kaɗan ba to gaskiyar magana waɗannan abubuwan suna cikin abubuwan da muke so ya zamto a wannan majalisi namu a dinga assasa su ana bunƙasa su kwanakin baya mun gayyato dr babe sule ya zo ya mana siyasa a mahangar shari'a da kuma zamani mun ji bayanai a dangane da wannan to muna so mu dinga su eh, gayyato hukumomi na ndlea ne a a hukumar civil defense a sojoji 'yan sanda duka akwai malamai a cikinsu fiye da diyan da kake tsammani wallahi mu ne zo yana maka magana allah ba za ka ɗauka ma yana sa yunifom ba allah su zo abin da Allah ya ba su su karantar da mu mu fahimta kuma mu aiki da shi mu gyara rayuwarmu so imam insha Allah ta'ala daga yanzu nan mun gabatar da wannan bukata tamu sai a duba mana lokaci da ya dace gwargwadon yanayin she- shedul naka sai a duba mana sai a sanar da mu sai mu sanar sai a zo sai a gabatar mana muna addu'a yadda ka zo lafiya Allah ya mai da kai lafiya yadda kuma ka shiga wannan aiki lafiya Allah ya sa ka gama shi lafiya ka fita lafiya Allah kuma ya sa aljanna ta zama komarmu da mu da kai da iyayenmu baki daya Allah ya kuma ya haramta cin naman abin nan wuta cin naman jikinmu ku sana addu'a na sa abubuwa a gaba masu muhimmanci ina buƙatar a sana addu'a gaskiya ina buƙatar addu'a sosai yawa irin na sha ukun dare din nan dan Allah a saka ni a waɗannan addu'o'in ba za ku saka ni bane na ji kun yi zugu to da Allah a saka ni ina buƙatar addu'a sosai sosai wallahi Allah ya karba mana Allah kuma ya biya mana bukatunmu na alheri ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته